الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu dama da iko ta kasancewar mu a wannan masallaci wanda yake mai albarka insha Allah domin taya daya daga cikin yan uwanmu farin ciki da murna na abin da ya samu na aure da farko muna yi masa addu'a ta Allah ya sanya albarka kamar yadda ya tabbata min hadisi abi huraira fi sunani abi dawud wa fi sunan ibn majah barakallahu lahuma wa baraka alayhima wa jama'a bainahuma fi khairi Allah ya sanya albarka a wannan auren nasu kuma Allah ya tabbatar da albarka a dukkan da suke kuma Allah ya tattara dukkanin alkhairi a zamantakewarsu a tsakaninsu da juna wannan shi ne abu na farko abu na biyu ba a faɗi abinda za a yi magana kai ba zan so a ce an sami abin da za a tattaura a kai da sani ba shi ne gabatarwa shi zai ba mu mawuzi da za a yi magana ko kuma shi mai aure ango ko kuma wanda daga cikin yankuwa malam ba mu mawuzi da za mu yi magana a kai tun da kai dan anguwa ne sai mu tattauna a kansu ɗaya ba mu mawuzi na'am kai ka zaɓi a yi magana kan abin da ya shafi aure da auratayya to shi ke na zamantakewar aure to barakallahu fikum to abu na farko shi aure ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta bayansa da su kuma yake ci gaba da ni'imta su da su ni'imomin da ba za su iya lissafuwa ba ba za su iya ƙirƙiguwa ba kamar yadda Allah ke cewa wa'atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana lazalumun kafar وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وما يجي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير Allah ya bayyana cikin waɗannan ayoyi kan cewa ni'imominsa da ya yi su gabayi ni'imomi ne masu tarin yawa to daga cikin waɗannan ni'imomin akwai ni'imatun nikah ni'imatun zawaj wato ni'ima ta aure ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin girmamawa da ya yi wa mutum akan da yawa daga cikin ababen da ya halitta na ababen halittu kamar yadda Allah ce wani ƙarƙar ramna bani adama wa hamallahu fil barri wal bahri wa razaqnahu min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kana daga cikin girmamawar da Allah ya dan adam da kuma fifiko da yayi masa akan da yawa daga cikin halittu ababen halitta ta yadda Allah ya tsara masa hanyar aure da zamantakewar aure ne Allah bai bar ɗan adam makara zube kamar ragowar dabbobi ta yadda kawai za su da mu'amalantar junansu kara zube sai Allah ya tsara wa ɗan adam shi hanyar mu'amalarsa da mace hanya ce ta auratayya kuma ƙarƙashin wannan auratayya ɗin domin ƙara cika ni'ima da ƙara girmamawa ga ɗan adam sai Allah ya sanya abokiyar zama ɗan adam a matsayin matar aure ya zanto daga jinsinsa na ɗan adam daga jinsinsa na mutum ganin dama ne da iko da tsari da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mutane gaba daya a lokacin da ya so inda shi al'amarin Allah da marar da ya ce inna ma'amurku idan arada shay'an an ya kula da hu kun fayakun inna ma ƙaununa da shay'in idan an gina wa an na kula da hu kun fayakun Allah inda ya ga dama zai ce mutane ku kasance to nan da nan kowa da kowa zai kasance dukkan wanda Allah ya tsara za a same shi a ban kasa to zai kasance sai dan to Allah bai yi wannan ba sannan kuma inda Allah subhanahu wataala ya ga dama to sai ya kagi halittar kowane mutum ba tare da mahaifi ba ba tare da mahaifiya ba kamar yadda ya ga annabi adam alaihi salatu wassalam ko kuma allah ya halicci kowane mutum ta hanyar mahaifiya ba tare da mahaifi ba kamar annabi isa alaihi salatu wassalam ko kuma allah ya samar ta hanyar wato ainihin ɗa namiji ba tare da wato ainihin mace kamar hawa kamar da Allah ce inna masal isa inda Allah da masali adam khalaqahu min turabin thumma khalaqahu kun fayakun to amma sai Allah ya tsara wato ainihin aure tsakanin namiji da mace kuma sannan sai Allah ya sanya batar da za ka aura daga jinsinka na kai mutum inda Allah ya ga dama ya so to sai tsara cewa matar da za ka aura daga jinsin halittar bangare daga cikin bangarorin halittu na kaza in an tashi aure a cikinsu za a na aura amma sai Allah ya tsara daga jinsinka tsarin halitta irin naka yanayin diri irin naka domin ƙarin cikin ni'ima da kuma girmamawa da ainihin fifitawa ga kai mutum kuma sai Allah ya sanya tsarin aure ɗin ya zama na ya ginu akan ƙauna da soyayya da kuma tausaya wa juna domin da wannan ne za a samu rayuwa mai inganci kuma a samu rayuwa mai daɗi Allah bai bi tsarin auren ba kawai zamana a yi shi haka kara zube ba kauna ba soyayya ba tausayin juna to zai zamana ni'imar ba za ta cika ba ta yadda zaman ba zai gudana yadda ake so sai Allah ya sanya tsarin auren ya zanto bisa so bisa kauna tare kuma da tausayi wanda wannan tausayi shi zai bayu ko da an tsufa an kai yanayin da ba a da sha'awar juna da ma za a jin tausayin juna kuma wannan tausayin shi zai bayu in wani abu ya faru ga juna mara daɗi a samu rashin jin daɗi kuma a yi ƙoƙarin ya za a yi a samar da mafita da dukkan wannan ni'ima ce da kuma girmamawa da fifitawa da allah yi wa ɗan adam akan da yawa daga cikin halittu ya tsara tsarin aurensa ya zanto a irin wannan yanayi kamar yadda Allah ce min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle kuma yana daga cikin ayoyi da suke nuni akan samuwar Allah subhanahu wataala cewa shine mahalicci da kuma cikar ikonsa da komai da kuma nuni a kan cewa shi ya cancanta a kadaita da bauta a rika a matsayin abin bauta ba tare da sanya masa wani abin tarayya ba shi ne yadda allah ya halitta muku matayen aure daga jinsin kawuka kamar yadda kuke mutane su ma mutane ne sai ce littaskunu ilaiha domin ku samu musuwa zuwa gare su kaga as-sukun wannan nutsuwar wato ainihin ba ta samuwa dole sai in ya zama na akwai kauna da san juna ita kuma kauna da san juna akwai abin da yake bayuwa zuwa ga asabe ta in ya zama na kana kaunar wane kana kaunar wance akwai abin da ya bayu kake wannan kauna ne to idan babu wannan kaunar ba da za a samu wannan nutsuwa ne shi yasa ita kanta nutsuwar ta gaske su da Allah ce ni taskunu ilaiha anan akwai as-sukunun nafsi wato nutsuwa ta rai ka ji daɗi ka sami farin ciki ka sami kwanciyar hankali sannan akwai as-sukunul badal nutsuwa kuma ta gangan jiki yayin mu'amala ta aure da zato ka samu nutsuwa to wannan kuma zai kasance ne yayin da ya zanto kana mu'amalar ne ga abin da kake so ita ma abokiyar mu'amalar taka kana mu'amala da kai tare da kana santa kana santa to a lokacin nutsuwa za ka samu to shi ne da taskunu ilaiha sai Allah ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah sai Allah kuma ya sanya soyayya tsakanin da juna da kuma tausayin juna wannan nuni akan cewa aure ana gina shi ne kan soyayya domin da wannan soyayyan ne za a samu rayuwa mai inganci wajen zamantakewar aure ne shi ne waje ala bayyana kuma wadda kuma rahama shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kamar yadda ya zo a fi sunani abi dawud وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه من صلى الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتوى تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة وأوري ماتاي wanda ya zama na suna son ku kuna son su kuma waɗanda ya zama na ana musu fatan cewa za su haifafa za a samu zuriya da su domin nuna maka manufar auren shi ne yawaita zuriya da al'umma ta annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine gini wanda yake aure yake ginuwa a kansa a matakin farko wato a sami alwuddu walmawadda a sami soyayya to ita kuma soyayya akwai soyayya a mahangar shari'a akwai kuma soyayya a mahanga ta abin da ya zama da ya dace da shi abin da mutum yake so ranar ana magana soyayya a mahanga ta shari'a ma'ana kana son wance saboda tana tattare da abin da shari'a take so tana tattare da abin da addini yake so tana tattare da abin da addini yake umarni ga dukkan wanda ya siffanta da wannan abin lalle ya cancanta a ƙaunace shi ta ɓangaren ta gare ka ita ba haka amma ba wai ana nufin soyayya haka ta ainihin kara zaba ba za ka iya son abu saboda wani abu da yake da shi da ya dace da son zuciyarka amma kuma ya zamana ta bangaren shari'a wannan soyayya ba ta dace ba saboda abin yana dauke da ababen da shari'a ba ta zai da su ba amma kuma gashi tana su saboda mai saboda ɗabi'a da ɗan adam an ɗabi'antar da shi da san ababe na ƙele-ƙele na jan hankali to cikin waɗannan ababen da zai so akwai abin da zai cutar da shi akwai abin da zai zai masa matsala zai iya kashe zuwa ga hallaka da wanda shi ya bayu sai aka gina ɗan adam cewa soyayya tasa ta kasance a mahanga ta addini sakamakon ɗan adam an ƙawata masa sha'awoyin ababe wanda dukkan wani abin da yake ɗauke da wani abin da yake sha'awa sai iya sansa saboda wannan sha'awa da yake da ita kan wannan abin wanda wani shi ya ba sai ga mutum ya saba wa Allah ya bijire wa Allah subhanahu wata saboda mai saboda sha'awa ta jawo shi ya aikata wani abu wanda Allah ya hana shi aikata wa sakamakon sonsa ga sha'awarsa to sai ya bi wannan abin saboda kawata masa da aka yi kamar yadda Allah ce junan nasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وتؤنقوات متنسا شعوي شعوي ندق ماتا دعايا دتار الدنكيا da abin da ya shafi zinare azurfa da dawakai wanda suke masu kima dauke da alamu kamar ababen hawa motoci da gidaje da sauran abubuwa da kuma gidajen gona Allah ya ce to wannan dan wani abu ne na jin daɗin wannan rayuwar ta duniya amma Allah a wurin su kyakkyawan sakamako yake na makoma ga wanda ya ga Allah domin nuna maka akan cewa dukkan waɗannan ababen shirme ne mutukar ba su zanto sababin ka samu kusancin Allah ba dukkan wani abu dukkan kantarsa yadda yake ganin sa a rene bai ta kara balle karya ba sai da mana ya baka kusancin Allah ya baka sakamako mai kyau wajen Allah subhanahu wataala da wani abin ya fi dukkanin waɗannan ababe ne to saboda wannan sha'awa din da dan adam yake kai dama dan adam yakan hallaka ne ta fuskar abubuwa guda biyu ta fuskar ash-shahawat abinda ya shafi sha'awowi bin sha'awowi sai kuma ta fuskar ash-shubuhat shubuhohi duk wanda kaga ya hallaka to daga waɗannan abubuwan guda biyu ne imma ya zanto min babu shahawat wa imma ya zanto min babu shubuhat ya dauki abu kaza addini ne ko ba addini bane ya fanco ta aya a kaikaice ko wani hadisi a kaikaice ya gina wani abu na bid'a yana daukar cewa addini kuma ya rayu a kansa ko kuma abin da ya shafa a shahawa ya bi sha'awa san rai wajen saba wa Allah subhanahu wataala da saba manzansa da wannan shi ya bayu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yayi bayani ya baka mafita da hanyar da zaka bi wajen aure kuma da yadda zaka gina kaunarka kamar yadda yazo min hadisi Abi Huraira fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim haka yazo min hadisi Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu sahaba fi sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi suna ke cewa tunkihul mar'a li arba'i akan aure mace a bisa tsari da mutane domin wasu ababe guda uku limaliha dan kana da kuɗi yana daga cikin ababen da aka kawata mutum shine mai son kuɗi wa tuhibbuna al-mala hubban janna وإنه لحب الخير لشديد فقال الخير هنا المال كذيك فقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى توارى بالحجاب وآتى المال على حبه توسم كذي سيدان تو يا أوريت دومين كذي لمالها wani hasabiha ko kuma a'a domin abin da ya shafi dangantakarta ita yar babbar gida ce iyayenta masu matsayi ne imma matsayi ta bangaren dukiya wa imma matsayi ta bangaren sarauta wa imma matsayi ta bangaren ababen da ake kira da suna matsayi akan yi wannan ko kuma lijamaliha don kyanta kaga sha'awa ne kenan don kyanta yanayin dirinta da yanayin tsarinta ya ja hankalinsa sai ji cewa zai aure ta ko kuma lidini na addininta sai manzala sun ita to fazafa bi za ta dini ta ribar yada to ka yi kokari ka rabota da ma'abocin addini domin idan baka auri ma'abocin addini ba hannuwanka sai su turbutu cikin ƙasa ma'ana sai ka yi asara ka taɓe ka sami matsala amma idan ka sami ma'abocin addini to ka sami dukkan waɗancan ababen na kayan duniya gaba ɗaya komi da komi ne dukiyar ce kyan ne matsayin ne komi sai da sau ka sami shi inda idan muka duba waccan ayar da Allah ce زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث أقول أن سوريا أي دنيا العبادة سيالله جميل ذلك متاع الحياة الدنيا waɗannan ababen su ne ababen jin daɗin rayuwar wannan duniya ne to idan ka samu mace mai addini ta gari nagartacciya to ta tattara maka waɗannan ababen gaba ɗaya kamar yadda ya zo min hadisi abdullahi bin amr bin as radiyallahu an fi sahih muslim wa fi musnad al-imam ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ita wannan duniya wani wuri ne kawai na ɗan jin daɗi da baka lashe mafi alkhairi mafi alkhairi mafi darajar mafi matsayin kayan jin daɗin duniya gaba da shi ne allah ya datar da kai da almar'atu salihah wato mace ta tagari to idan ka samu mace tagari to ka sami wato ainihin dukkanin jin daɗin duniya da dukkanin alkhairin duniya gaba daya duk abin da yake ba shi ba zai zama da kawai ciko ne amma idan ka rasa mace tagari ka rasa mace mai addini da ba ka samu matsala dukkan wani abin da yake ganin cewa jin daɗi ne to zai zama da matsala sai ya zanta mutum ya samu kansa cikin fitina to da haka a matakin farko a gina ita wannan soyayya domin addini mai zanto ka kalli mace kana kaunarta saboda addininta saboda nagartarta ita ma ta dube ka tana kaunarka saboda addininka saboda ainihin nagartarka ta addini wannan ya zama shi ne matakin farko babu laifin kuma ka duba wani yanayi na tsarin halitta da kai a tsarin ka yi zanto wannan yanayin yanayi maka ba laifi amma dai zanto al'asal abin da za a gini a kansa wajen wannan kauna wajen wannan soyayyar shi ne zanto addini za a kalla ya zanto ka so ta domin addini ita ma ta so ka domin addini kamar yadda ya zo fi sayi bukhari ko fi sayi muslim a manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'arihi wasu muke cewa falasun man kunna fihi wadda bihin na halawatar iman ababe guda uku dukkan wanda suka kasance cikinsa lalle wannan zai samu ɗanɗano zai samu zaƙi na imani da su ma'ana zai samu matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala zai wayi gari wato ko da yaushe alkhairinsa yana rinja sharinsa zai wayi gari yana ɓangaren da imani yake hukuntawa ba ɓangaren da yake saɓanin haka ba mahallu shahida a cikin hadisin sai manzo Allah ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ka kaunaci mutum ya zama ba dan komai kake kaunarsa ba sai don Allah an gane ba to bayan da za a yi kuwa ka kaunaci mutum domin Allah sai in ya zama wannan mutum yana ne yana bin Allah subhanahu wataala yana mai biyayya ga Allah subhanahu wataala kuma haka ya zo في سيد البخاري وفي سيد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هكا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جوا متاني بقي الله زي مسو إنوى أراد باب إنوى سيتاسا أتكي سيما ذا الله يكاو الجوامي ورجلان تحابا في الله اجتمعا alaihi wata farrata alaihi wato da kuma mutane guda biyu wanda suka so junansu domin Allah suka haɗu domin Allah kuma suka rabu a kan ɗaka to ka ka auri mace ka so ta domin Allah har ka aure ta har Allah ya karɓi rayuwarka akan haka ko Allah ya karɓi rayuwarta akan haka wannan yana jawo Allah ya yi maka inuwa ita ma Allah ya mata inuwa a ranar alkiyama ran da babu inuwa sai ta Allah subhanahu wataala saboda kun tsayi da imani kuma kun yi aiki da abin da imani yake hukunta an gane ba to wannan shine gini na farko ya zanto domin Allah aka gina wannan soyayya saboda addininta gefe guda kuma kalli wani yanayi nata wanda zai iya zantowa yana daga cikin ababen da kai kake so yake baka sha'awa mutukar bai kunshi saba shari'a ba ko kai da iya kana son mace ta zanto ko da yanayi kaza mai irin tsari kaza to babu laifi a kan kamar yadda ya tabbata fi sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake ce wani sahabi da yake ce masa ai ya ga wata daga cikin ƴan Madina yana so zai aure ta sai manzo Allah ce a a ka kalle ta kuwa yace a ka je ka kalle ta domin ainihin matan Madina a idanunsa akwai wani abu kai kawai a je a daura aure a haka kuma daga baya ta zo ka ga wani abu a idanta wanda kuma kai ba ka so a zo a samu matsala to kaga wannan sai yake muni akan cewa ashe babu laifi mutum kuma ya kalli wani abu da zai ja hankalinsa an gane da kyau shi yasa aka ba da damar ka yi kallo ne ka kalli yanayin halittar jikinta in ba na haka ba ku da babu bukata zuwa ga zuwa ga wannan inda iyaka tsantsar shi addinin kawai shine iya abin da ake kalla duk shine asal shine tushe ba a kuma lura da wani abu kaga da ba za a ce a je a kalla ba a je a zauna har a yi shira da sauransu wannan damar da aka bayar na aje a kalla wannan sai yake muni a kan cewa shi yanayi na halittar jikinta ma shi ma abin mai abin lura ne babu laifin mutum ya kalli yanayi amma dai al'asar abin da zai kalla a matakin farko shi ne shi ne wato ainihin addini kuma haka ya zo ma fi sunani a abi dawud وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل لما من الله كي بياني إذن ɗayan ku yana neman auren mace to yi dube ta ya kalle ta domin hakan ya fi tabbatar da ƙauna da soyayya tsakaninsu ta kalle shi ya kalle ta ya ga yanayinta wannan shi ne zanto mataki na farko sannan bayan mutum ya bi wannan mataki din to sai kuma mataki na biyu shine at-tashawur wal mashur shine kokarin neman shawara ga wanda suke ahlul khibra wat tajriba wanda suke kwararru gogaggu suka san yanayin zamantakewar aure da kuma yadda abubuwa suke tafiya bayan an yi auren kenan an gina auren akan mai akan tushe na addini da kauna domin addini da sai kuma mutum ya tuntubi wanda suke sun jima a harkar ya nemi shawarwarinsu me ya kamata yana yi ya ya kamata yi ya ya kamata yi inda Allah subhanahu wa ta'ala ce su mu'mine wa amruhum shura bainahum al'amuransu shi ne shawara ne tsakanin da juna kuma an dace da mazan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihislam wa shawarhum fil amur ka yi shawara da su cikin al'amari ya rasulallah ya nabi to ya nemi shawara wata mutanen kirki wanda suke da gogayya kuma wanda suke masu tsoron Allah masu gaskiya sai su ba shawarwari ga abin da zai ba kai wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku kuma sai zo kan addu'a wato shine yayi addu'a wajen mai da al'amarin zuwa ga Allah ya bai wa Allah zabi shi muke kira da mai du'a'ul istikhara kamar yadda ya tabbata fi sahih bukhari min tariqi muhammad bin munkadir an jabir bin abdullah an salih wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bayani idan ɗayan ku ya himmatu da wani al'amari to lalle ya raka'a tanafula guda biyu sai ya bai wa Allah zabi yayi wannan addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ya Allah ina neman zabinka zai iya yi a cikin sallah qabla salam bi tashahhud sannan zai iya yi kuma ba'da salam bayan yayi sallama amma dai abin da yafi dacewa yayi addu'ar yana cikin sallah inda manzo Allah ya bayyana kamar yadda yake fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim min hadisi Abi Hurairah cewa wanda yake yin sallah yana gana wani da da Allah mahalicin sa to kaga lokacin da yake ganawa da Allah wannan lokacin shi fa dacewa kai ne kai addu'a dinka ka roki Allah subhanahu wataala wajen neman zaɓin sa akan wannan abin da kisa gaba shi yasa Sheikh Islam Taymiyyah kamar yadda yake a Majmu'ul Fatawa yake cewa yin du'a'ul istikhara fi salati qabla as-salam to wannan shi yake to sai ka bai wa Allah zabi kan wannan aure da sa gaba ya Allah ka zaba mun abin da yake mafi alkhairi ka tabbatar da abin da yake alkhairi ya Allah to ka bi wannan mataki ne ita kuma du'awul istikara ba a iyakance adadin sa zaka yi ne gurgudan iko lokaci bayan lokaci ka samu da ba cewa zaka yi so bakwai akwai ruwaya da ta nuna cewa a yi so bakwai amma ruwaya ce mai rauni kwarai da gaske ba da tabbata ba wadda al'imam ibn sunni ya fada ita a littafin su kitabu amal yomi wallai ba da tabbata ba to idan ka yi wannan ka riga ka yi azama magana ya ta tabbata shi kenan kuma sai ka dogara da shi ne fa idan azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin to bayan an yi aure to wajen zamantakewa ta aure matakan da za ka bi wajen zaman ku yayi kyau bayan dukkan waɗancan matakai shine matakin farko shine yi kokari ka zama mai tsoron Allah wajen zama da za ka yi da ita wannan matan taka ka zanto mai tsoron Allah ita ma ta zanto mai tsoron Allah cikin zamantakewa duk abin da za ka yi duk abin da za ta yi kuna duba Allah kuna tuno girman Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ya ce a yi kaza da haka ku yi Allah ya ce ba za a yi kaza ba don haka ba ku yi wato takawalla azza wa jalla tsoron Allah wajen zamantakewa kiyaye dokokin Allah duk yadda kake ka kiyaye dokokin Allah ko da matar ka ba ta wuri ita ma ka tsare dokokin Allah ko da ba ka to idan aka samu wannan to an samu matakin samun albarka da dukkanin alkhairi da kuma samun mafita da dukkan wata matsala da za ta iya tinkaro saboda wannan tsoron allah da kuke zamantakewa tsakaninku da tunashi kamar yadda allah ke cewa ya yi wallabi na amonu in tattakun laha ya ji allakun furkana wa yi kafir an kuma sayi'atikun wa ya fi lakun wallahun gudun fasirin awin ya ku wanda suka yi imani in kun tsoraci Allah to Allah zai sanya muku furqanan abinda zai rarrabe muku dukkan wata matsala wanda ya shafi komi komi ya shiga ciki kowane irin abu saboda in anan shartiya ce furqanan kuma nakira wadda an-nakiratu fi siyaqi shart tufiru al-umum ta'um saboda haka ya shafi komi da komi sannan kuma gashi Allah ya ce wa man yattaki Allah ya ja'al lahu makhraja dukkan wanda ya tsoraci Allah Allah zai sanya masa mafita kuma ya ce wa man yattaki Allah ya ja'al lahu min amrihi yusra dukkan wanda ya tsoraci Allah Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarinsa mun gane ba to kaga wannan yana nuni akan cewa tsoron Allah wato tushe ne na samun dukkan wani abu wanda yake na alkhairi da haka matakin farko ku zanto masu tsoron Allah wajen zamantakewar ku ta aure a samu wannan to wannan tsoron Allah din to shi zai haifar da dukkan ragowar ababe wanda da su ne zaman aure zai yi kyau kuma zai inganta su ne kamar haka asidiku gaskiya ka zanto mai gaskiya wajen zama da matar da ta fuskar magana ta fuskar aiki ita ma ta zanto mai gaskiya idan miji ya fahimci matarsa tana da gaskiya ita ma ta fahimci yana da gaskiya duk abin da yake gaya mata gaskiya ne ita ma haka to wannan zai jawo musu albarka mai yawa kuma zai jawo musu yadda da juna da kore dukkan wani abu na zargi na tuhuma to ka zanto mai gaskiya karka yadda matarka ta san ka da ƙarya karki yadda mijinki ya san ki da ƙarya kamar yadda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda suka yi imani ku tsoraci Allah kuma ku zanto tare da masu gaskiya kuma ya zo fi sahih bukhari wa fi sahih muslim wa fi musnad al-imam ibn hanbal min hadisi abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu manzo suna ke cewa alaikum bis-sidqa ina horonku da yin gaskiya to ku zanto masu gaskiya akan iya samun yanayin da wani abu zai iya faruwa idan ka gaya wa matarka abin da yake na gaskiya a lokacin za a samu matsala so a nan ya halatta ka faɗa abin da yake na ƙarya don tun kuɗe shari wannan ƙarya ita ce gaskiya kuma aure amma sai in ya zama da cewa yin hakan shi zai kawo gyara to anan ya halatta kamar yadda ya tabbata fi sayi bukhari manzo Allah ya nuna yakan halatta a yi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadisi ummi kulsum radiyallahu anha sannan bayan wannan abu na gaba shine as-sabr hakuri da juriya dole a samu wani haƙuri Allah yana cewa ya ayi wallabi na amanu spiru wa sabiru wa rabitu wattakullaha la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku yi haƙuri ku yi haƙuri kuma ya tabbata fi sayi bukhari من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من ذلك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم cewa dukkan wanda yake kokarin yin hakuri to Allah zai tabbatar da hakuri tare da shi yace babu wata kyauta da aka baiwa wani mafi daraja mafi alkhairi irin kyautar hakuri to dole a samu hakuri da juna da zanto kana hakuri da matarka kana hakuri da kai dole za ka ci karo da wasu ababe da yawa ta ɓangaren marasa daɗi na kuskure na gajiyawa wanda ka san ba wai a saranta ba ne ba a zaɓin ranta ba ne a rauni ne irin na ta yasa ta yi wannan abubuwan to sai ka yi hakuri ka kawo da kai ita ma haka ta ɓangaren ta sai ka tana kuma wasu ababe nata na kyautatawa na alkhairai da ta yi maka to sai ka tuna su to sai su goge wannan kuskuren da ta maka wannan sai ya haifar maka da kara tabbatuwa wajen hukuri kamar yadda ya zo fi sayi muslim min hadisi abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun ke cewa la yafrad mu'minun mu'minatan in kariha minha khulqan radiya minha akhar kada mu'min ya dauki karan tsana ya tora ba ta sabumi in ya ga wasu ɗabi'u marasa kyau wanda bai ji daɗi ba to an ya ga wasu ɗabi'un da ya ji daɗi kuma ya gamsu da su ya yi farin ciki har ma yana yabanta a wajen a wajen in ya fita to sai ya tuna wasu abubuwa sai ga kyawawan abubuwan ta sirrin da ya wannan kuskuren da ta yi masa to sai ya haƙuri ya kau da kai yayin shi kyale da wannan ma Allah yake yake mu'amalar da kuma kan bayi gaba ɗaya kamar yadda ya ce wa aqimi salata tarafayin nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibu as-sayyi'at dhalika dhikra lil-dhakirin sannan ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kuma aka yi tabbata fi jami'i tirmizi wa fi musnadin imami an bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi as-sayyi'atan hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan da biyo bayan mummuna da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan sai ya goge baka wato ainihin wannan mummunan da ke kullum kana duba haka amma abin da ya zama da kasan shekantaka ce ana samun irin wannan gabata wannan kuma sai a tsawata a yi fada a zai cewa ba a yi da wannan tsarin don a gyara wajibi ne kuma a samu wannan to dole a kula da bangaren abin da ya shafa a sa sannan abu na gaba shine husnul khuluq wato kyakkyawar ɗabi'a abin nufi kana mu'amalantar matarka bisa yadda kake so kana mu'amalantar ka abin da ba ka so ana yi maka to kai ma kai kai mata abin da kake so ana yi maka kana yi mata kamar yadda mazala ya faɗa hadisin abdullahi bin amr bin as wanda ya rufi sayi muslim wa fi musnadin imani abin hanbal a cikinsa yake cewa ka je wa mutane da abin da kake so kai ma a zo makaci to lalle kana mu'amalantar matarka a wannan yanki duk abin da ka san baka so a yi maka to kar ka yi mata abin da ka san kuma kana so a yi ma to kai ma kana mata kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala husnul khuluq wannan ya shafi komi a ta yanayin zama din kai kana so matarka ta yi wanka ta shafa mai mai kinshi ta shafa turare in za ta zo wurinka kai kuma ba ka son ka yi wanka ka gyara jikinka haka za ka zo kusa busu kawai ka ba kuma ka ce kai ba ka yi wankan ba amma kana so kuma ita su dare to ka wannan ba dare ba kana so ta goge baki kai kuma ba ka goge to dole a samu kyakkyawar mu'amala duk abin da ba ka so to karfe mata abin da kake so a yi ma to kai ma ka ainihin yi mata to a samu wannan sannan abu na gaba kuma shine a samu ƙiyamun laifin kuna ƙoƙarin tashi kuna raya da sannan ko da raka a biyu ne ka tashi ba karka kai ma ka tashi kuyi to wannan yana ƙara jawo albarka yana ƙara inganta zamantakewa shi yasa ma kamar yadda yake bisnani abi dawo to fi jami'i tirmizi min hadisi abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan haka yazo min hadisi ghairihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani duk mutumin da zai tashi matarsa da daddare da matar da za ta tashi mijinta da daddare to za a rubuta su cikin masu yawan ambaton Allah cikin maza da kuma mata to masu ambaton Allah kuma da yawa cikin maza da mata Allah ya bayyana mai matsayinsu tun daga innal muslimina wal muslimat hazwa min wa dhakirina Allah kathiran wa dhakira sai ce أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ya tana da musu wata gafara ta musamman da kuma wani lada wanda yake mai girma to a sami kiyamun lai a rinka mai raya dare a rinka raya dare da iyali to wannan zai jawo wato ainihin alkhairu mai tari wannan shi ya bayu aisha radiyallahu anha kamar yadda yake fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai kasance yana karawa ba akan raka'a 11 a cikin Ramadana ko wajen Ramadana a sallar dare to in banda manzon Allah yana tashi yana yin sallah za ta san haka ai ba za ta san haka ba za ta san haka wannan ba wai ana nufi kai tsaye cewa ba ƙarin ba a tana bayani ne abin da shi manzon Allah ya so har take ta yi mamakin kyawun su raka'o'in da tsayinsu ka ake ne ta mamin a farke take ke sannan ga hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yake fi sayi bukari wa fi sayi muslim ya ce na kwana a ɗakin khala ta ungota maimuna bintul haris ta ka sai manzo Allah ya tahi zai sallar dare sai na bishi sai na tsaya a hagunsa sai kama kudi na sai dada ne damansa a gane ba to kaga kuna kokarin tashi kuyi ko da raka a biyu ne ko raka a uku kuma wannan baya nuni a kan cewa kai idan za ka iya raka a goma sha daya ko raka a biyar ka ce ita ma dole sai ta yi a idan ta yi raka a biyu ko raka a uku ce ta gaji saboda aikace-aikace na girka abinci yi wa yara wanka da sauran abubuwa na cikin gida wannan ya sa ta gaji da aka tana bukatar bacci kyaleta babu da kai ka ci gaba da ta mata uzuri mutukar dai ta yi koya an gane ba saboda hadisin aisha radiyallahu anha wanda yake fi sayi bukhari wa fi sayi muslim take cewa na kasance ina kwance gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana sallar dare idan zai yi sujuda zai dora goshinsa a kafa sai ya tunkuɗe mi kafa ta sai in janye idan ya miƙe tsaye kuma sai yi sai in miƙe kafafuwa a shekar ita ba sallar take a kwance take ta ce wal biyuti yawma idan laysa fiha masabih to sai a mata uzuri a yi a ainihin kyalita a rabu da ita sai ya ce to ta yi ta tasbihi da ambaton Allah kafin bacci ya zo mata to kiyamun lai wannan yana da mutukar mahimmanci wajen jawo albarka da kuma inganta zamantakewa ta sannan abu na gaba shine qira'atul qur'an yawaita karanta alkur'ani a cikin gida duk da yake a sallar daren ma akwai ne karatu a ciki domin wani ana nufin karatu haka mai sunan karatu da rana ne ko da yamma ne ko da daren ne ana yawaita karanta alkur'ani da wannan shi ma yakan jawo albarka yakan kowar dukkan wani shari shi yasa kamar yadda ya fi sayi muslim ko fi musnadin imami abin hanbal min hadisi abi hurairah manzo Allah kace kada ku mai da gidajen ku kaman makabarta domin gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa shedan gudu yake ya bar gidan to yawaita karanta alqur'ani musamman ita suratul baqara wanda yana jawo zamantakewa ta ƙara inganta kuma ta ƙara kyau sannan abu na gaba shine alhadaru min musahabatil asharar wato kula da taka tsantsan wajen abokan karkawaye wanda suke ba da kirki ma'ana karka yadda ka ba da kofa matarka ta zarta tana yi wance da shi shiga gidan can waccan ta waccan ta to akwai matsala babba in dai ba abu ya zama dole ba to al'asal mace ta zauna a gida kawai sai wani abu ya faru gidan makota mutuwa ce haihuwa ce aka yi ta zai ta yi barka ta dawo amma in ba da wani sababi ba karka yadda ka bar masu ka tana shiga gidajen makota ko zuwa gida ka da ko in dai ba da wani sababi ba wanda shari'a ta yi da shi domin wannan yana kawo illa ko kana barin mata suna shigowa gidanka musamman mai sabon aure a mai da gidanka matattara to ana ake dasa dukkan wani shirin wajibi ne ka kula da wannan daga manzan aslam ya faɗa kamar yadda yake fi sunani abu dawud yake cewa la ta sahib illa mu'minan wala ya akul da amaka illa taqi kada ka kuskura ka abota wanci kowa sai wanda yake mumi kuma karka yadda wani ya ci abinci tare da kai sai wanda yake mai tsoron Allah domin nuni akan cewa tarayya da mutum wajen zamantakewa yakan yi tasiri ga shi wanda ya tarayya da shi in na banza ne yakan maka tasiri kai ma ka samu matsala haka inda kirki ne yakan maka tasiri shi yasa ya domin hadisi abi musa al-ash'ari fi sahih bukhari wa fi sahih muslim manzo sun rike ta misalin zama da mutumin kirki kamar misalin ne zama da misai turare ne amma dai ya siya wa in ma ya bashi kyauta wa in ma jini ya ji kanshi kaga akwai tasiri ke misalin zama da mutumin banza kuma kamar zama da makeri ne amma dai wajen rura wuta ya kona masa riga ko kuma wannan warin abubuwan da ake konawa ya dame shi ya cutu da wani dole sai an samu abu kuma ya tabbata fi su mani abidau da fi jami'in tirmizi mai zarafi ce a rajulu ala dini khalili famin yanzu a halikuman nufara wato mutum so tari yana kan tsari na wanda yake kona ya rika a matsayin aboki saboda haka ka duba waye za ka rika a matsayin aboki wanda za ka wata wajibi ne ka kula su waye kawayen mata ka kakkaba shine ibn muflih a littafinsa al-furuwa ɗaya daga cikin almajiran shi kusa mitiniya a kitabun nikah yake cewa abin da yake ga namiji kar ya yadda matarsa ta fita ko'ina kuma kar ya yadda matarsa tana takuwa da matar in dai ba ta fito ta dole ba kenan yace kuma ya kula da yan yara kanana wanda haka cewa yara ne ana turo suna shiga cikin gida za su kone sako ce kare yadda da mu za ga cewa wannan yaro ne karami bai san komi ba amma da shi ake shirya abubuwa ka hana matar ka rike waya sai a turo yaro din da waya a aljihunsa ya shiga ka kana gani ya ba ta kuma a kira wata daga a kulla duk abin da za a kulla kai ka ce ani ba ta ta waya mana na turkewa babu wata matsala amma kuma ga matsala kana faruwa ita to dole ka kula da wannan abubuwa domin idan babba ka turo ma ai zaka ce ah to wannan ya za a shiga gidana yana babba ba za ka yadda ba in mace ce ma ta zo ba za ka yadda ba in dai ba yar uwarta ba ce ko kaza to sai a nemo yaro wanda kana gani ba kai bane sai a hada duk abin da za a hada shi wajibi ne a kula da wajibi ne a kula da wani alhadaru min musahabatin wato ainihin ashira an gane ba sannan abu na gaba kuma shine dole kuma a sami التحريض والحث على مصاحبة الأخيار wato shine kokai da zaburar da matar ko wajen kokarin hada ta da mutanen kirki idan to dukkan wanda za ta yi hulɗa da su na mata mutanen kirki ne kuma akan abin da yake da kirki akan abin da yake na nagarta to wajibi ne kula da sannan abu na gaba da zai taimaka ya ba da garkuwa wajen aure shi ne ainihin a tarbiyyatu ala adami ifisha isir wato kokarin tarbiyyatar da kanka da matar wajen rashin ya isirin junan rufa wata na asiri wani abu da ya faru na matsala da matarka ta ma ko kai kai mata to ka rufa ma kai mata sai da in abin ya zanto a rufawar akwai kwanza a cikinsa wani sai a fito a yi don a sami gaba amma daga zarar matarka ta maka ba dare ba sai ka je ka ba da labari ka je ka gaya wa iyayenka kana mai kai kara to yana yana yana dawo matsala ita ma daga zarar ta yi mata wani abu sai ta buga waya ta kai kara to wannan yana dawo matsala wajen lalace zama ciki to dole ku tarbiyyar da kanku a kanku shi yasa za mu ga waɗanda ya zo fi sayi bukari ta hanyar rabin abbas lokacin da annabi ibrahim ya dawo ya zo gidan ɗansa ismail shi kuma ya fita sai ya samu matarsa yake ta ya yanayin rayuwa ce ai muna cikin tsanani da matsatsi ta fara tona asiri yace to idan ya dake sai ya canza kofa yana da ta gaya masa sai ya finci abinda baban sai yake nufi a nabi da haka sai sanarwata wajibi ne kula da wannan domin yana daga cikin fadin ma'anar da Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahun su mata sutura ne gare ku kuma sutura ne gare su yana daga cikin fadin sutura din shine rufa tuna asiri rufa tuna asiri to musulmi ma ga magari wanda babu wata alaka tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kodaitar kamar yadda ya zo a dogon hadisi min hadisi abi hurairah fi sahih muslim ciki cewa mai koman satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah to ina kuma ga matarka ina ga miji shi ya fi cancanta ki suturta matarka ita fi cancanta ka suturta sai dai in ya zama na suturtawa za a samu barna za ta fake da wannan kawai ta ci gaba da yin shegantaka da lalata ko kuma kai za ka fake da wannan ka ci gaba da rashin kirki to ana sai ta yi bayani sai ta fito da abin don a gyara wajibi ne a ainihin samu wannan da kuma kula da wannan sannan abu na gabar zai taimaka shine alkana'a wato wadatuwa da ainihin abin da ake da shi miji ya zanto an riga dai an yi aure to ya wadatu da yanayin da ya samu mata safe ya yi wa Allah godiya a kai abin da zai yi a gyara a gyara ita ba kuma ta wadatu da yanayin da mijinta ta same shi a kai in shinkafa da wake za a ci a ci ma wani kuci kwaki za a jika ikonsa kenan a ci a yi wa Allah godiya alkana'a to idan sun zanto masu kana'a gaba da to wannan zai kawo su samu rahota a cikin wannan auren su kamar yadda ya tabbata fi sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin nan haƙiƙa ya rahota kadi aflaha man aslama hakika ya rabauta wanda ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala wa ruziqa kafafa kuma aka azurta shi aka bashi dan abin da zai iya rayuwa da shi na yau da gobe sannan wa qanna'ahu Allah bima ata kuma Allah ya bashi qana'a dangane da abin da Allah ya bashi din yakan iya wadatuwa da shi ya samu qana'a da dukkan abin da Allah ya bashi to kaga in mutum ya zanto mai kana'a to kani afla da haka dc ya zanto aure ya yi kyau ya kuma inganta kuma komi da komi sai zanto ya tafi wato ainihin daidai wa daidan rayuwa wato ainihin ta yi albarka ta yi kyau sosai da sosai da haka duba ga yanayin lokaci na ga takwas ma sauran ban san lokacin da ke sallah ba sai tsaya na insha Allah Allah ya sanya albarka wannan aure Allah kuma ya baku zaman lafiya kuma Allah ya inganta rayuwar abu ɗaya kadai in shi kadai za a samu a aure ya isa dalili akan fala aure ya isa dalili kuma akan wani shi wanda ibn qayyim yake faɗa a littafin sa bada'il fawaid wajen bayanin fa'idodin da aure ya kusa ya zama da a ce ta sababinka Allah ya fitar da wanda za su kaɗaita shi da bauta a ban ƙasa duk bautar da suke wani kana da dukkanar da kamashi domin kai ne sababin zuwansu a ce a wurin iya wannan kaɗai yake ci ya isa ne ya isa farallar amma ba dukkan waɗannan ababu da na ambata ɗin kuwa dole ba sai an nisanci miyagun al'adu da miyagun ɗabi'u domin mutukar ba a nisance su ba kuma ba inda za a ba abin da yake kama na matsala a yanzu wajen yawan mace-mace da yawan sakin aure mace miyagun al'adu shi yasa zinatun nasu suka yawaita fasadi ya yawa an samu miji mutumin kirki yana son aure amma an ce sai ya yi laife sai ya yi kaza sai ya yi kaza ba shi da wannan damar to ɓarna sai ta fi ba maimakon a sauke masauna a ce kawo sadaki mun gamsu kai mutumin kirki ga yarinya mun ba ka rike ta amana shi ke sai an samu albarka shi kuma uban yarinya ba shi da komi yana tsoron cewa zai aurar da yasa ba kudin lefe wa ya saka kai ne mo sadaki matar ka ce Allah ya hore maka mata kayan daki a daura aure shi kenan a je a zauna a yi domin Allah a ga albarka da za su sannan harkar fina-finai din nan dole sai an kula da su fina-finan hausa harkar tsireci ta barruc harkar whatsapp twitter telegram da sauransu dole sai an kula da ku yanzu musamman ma ko na abu da aka buɗe ma tsantsar mata ne ma da zawarawa ba abin da yake in banda zantukan batsa da lalata kai baka sani ba matarka ta shiga ciki to dole a kula da wannan abai da hankali dole mu tsoron Allah iyayenmu a baya da kakanninmu ba su da wayewa da samun hanyoyi na ilimi irin namu a yanzu amma sai a waye gari mace a ba ta miji ba ta masan shi ba amma kuma su zauna ba mai jin kansu har su koma ga Allah har su koma ga Allah za ka waye gari a haife ka har ka girma ka kai ɗan shekara 40-60 amma ba za ka iya tuna cewa ga wata rana da ka samu mahaifinka da mahaifinka suna sa'in sa ba kai ta mata musu nan sama ba ta ɗauki ba ba ko ta ce masa ba kaza ba mu kaza ba mu ta san kawai abin da Allah ya hore masa zai kawo da haka ma tambaya ba ni kaza ba kaza ba mu wannan abu da iyaye kuma sun shi domin duk abin da ake bukata za a kawo amma yanzu ba za ka kawo komai kuma sai a ce ba kaza ana bukata kaza ana bukata saboda mun shigar da miyagun al'adu kuma mun sa duniya kan gaba wannan sai ya lalata lamarin mu na aure muke ta samun matsaloli masu tarin mutum zai zo mai addini mai tsoron Allah wasu ana magana za a yi bincike za a yi bincike a gano waye saboda an zo da magana aure kuma ba shi da abin duniya amma lokacin da wani ya zo yake tsaye da yarinyar a zaure ko a lungu ya kai karfe goma na dare ya kai sha daya tare da ita ba a binciken waye dan gidan waye sai in magana aure ta in babu abin duniya kaga wannan matsala ce to dole mu zanto masu tsoron Allah mu nisanci waɗannan abubuwan gaba ɗaya in ma wani ba shi da ikon aure ya cancanta mutum da ke domin haɗa masa kuɗi masa aure rabi'a tu bin kabid aslami kamar yadda yake musnad al-imam ibn hanbal da musnad dayalisi bi isnad hasan ai kun san rabi'a tu bin kabid aslami wanda yake manzo Allah hidima manzala ke cewa tambaye ni abin da ya bayyana gare ka kamar yadda yake fi sahih muslim wa fi musnad al-imam ibn hanbal sai yace kawai asa aluka murafaqata ka fil janna ni ina roƙon ka ya rasulullah ko in zanto ina dab da kai ina tare da kai a gidan aljanna sai manzala ce shin ba ba wani wannan sai ce a wannan dai kawai nake so sai yace to fa inni ala nafsika bi kathratu sujudik to ka taimake ni a kan kanka wajen samun wannan wajen yi waje sujuda Allah sai an bauta ta masa to manzo Allah ce masa ka je ka yi aure yace ya rasulullah to da me zan yi aure manzo Allah ya kara ganin sai ya ce ka je ka yi aure yace to da me zan yi aure hasu sai manzo Allah wata rana ya ce sahabi ku hada masa kudin aure sai aka hada masa kudin aure aka masa aure wannan sunna ya zama wajibi ana aiki da ita musamman a wannan lokaci inda zinace zinace suke yi wa fasadi yau ana zina ana fasikanci ana lalata wajibi ne mu kula da wannan wajibi ne a lura da wannan Allah samu haji wani hadisi baqiya wa bi hadha al-qadar kifaya alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah